الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 21 ga watan al-muharram shekara 1448 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ya dace da shida ga watan bakwai shekara 2026 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun yi karatu ne a cikin kabira ta arba'in daidai kabirar da malam ya tattauna akan almannan shine mai gori yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi alkabiratul hadiya wal arba'un babban laifi na arba'in da ɗaya malam zai tattauna ƙarƙashin wannan babi ne akan attakzibu bil qadari shine ƙaryata ƙaddara mutum ya ƙaryata ƙaddara ya kasance bai yadda da ita ba a zahiri ko bai yadda da ita ba a batsini wannan na ɗaya daga cikin babban laifi balma yana ɗaya daga cikin abin da ke fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya Allah kiyaye mu yan uwa imani da ƙaddara ɗaya ne da a ɗaya ne daga cikin abubuwan da imani baya tabbata na bawa dole dole sai mutum yayi imani da shi imani da ƙaddara ɗaya ne daga cikin turaku na imani guda a shida daga ciki akwai imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da manzanninsa imani da littattafansa imani da ranar lahira sai imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau sauraka ɗaya daga cikin waɗannan turaku guda shida in ka bari ya goce ko ya zame to imanin mutum yana cikin wani hali imanin mutum ya kasance naƙisi ba kamili ba ya samu tawaya saboda dole ne kowanne mutum kafin imanin sai zamto cikakke sai ya zamto ya yi imani da ƙaddara kamar da bayani ya gabata ɗan wami ake nufi da ƙaddara malamai sun yi ta'arifat mabambanta juna da yawa amma dai ga guda ɗaya daga ciki wanda insha Allah ta'ala zai fito mana da ma'anar ƙaddara sosai قدر إتت علم الله العزلي بما سيكون من الأمور وتقديره لها قبل أن يخلقها وكتابته إياها في اللوح المحفوظ ووقوعها وقفا لمشيئته قدر إتت علم الله الأزلي ilimin Allah maɗaukakin sarki in aka ce ilimin Allah maɗaukakin sarki azali shine ilimin da yake Allah maɗaukakin sarki yake da shi tun bai halicci komai ba ilimin da ba shi da farko in aka ce abadi ilimin da ba shi da ƙarshe kenan to ƙaddara ita ce ilimin Allah maɗaukakin sarki da ya gabaci komai bima sayakunu min al'umur da abin da zai kasance daga cikin al'amura wata ƙadiruhu laha da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake tsara al'amuran qabla an yakhluqaha tun kafin ya halicci komai daga cikin halittunsa wa kitabatuhu iyaha bayan ya tsara kuma subhanahu wata'ala ya rubuta komai duk abin da zai faru daga farko zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ya rubuta fil lauhil mahfuzi a wannan tsararren allo da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda dukkanin abin da zai faru tun daga farko har ƙarshe yana jikin wani littafi mai albarka wa wuqu'iha waqfan li mashi'atihi kuma al'amarin zai faru ne zai afku yana mai dacewa da ganin damar Allah madaukakin sarki yan uwa in aka ce kaddara ta ƙunshi abubuwa guda uku idan ka rike wannan da kyau to insha Allah ta'ala ka fahimci kaddara na farko shine ilmullahi shine babu wani abu a duniya a da ko a yanzu da zai faru face Allah maɗaukakin sarki ya san shi kafin faruwansa da lokacin faruwansa ya zai faru akan wa zai faru Allah maɗaukakin sarki ya san wannan abu ya san wannan abin gaba ɗaya kuma ya san shi jumlatan wa tafsilan a dunkule a rarrabe duk Allah maɗaukakin sarki ya san shi na biyu bayan Allah maɗaukakin sarki ya sani kuma kitabatuhu Allah ya rubuta shi duk abin da zai faru daga farko zuwa ƙarshe Allah subhanahu wata'ala sai da ya rubuta shi babu wani abu face yana rubuce a lauhil mahfuz abu na uku shine kuma gudanar abin yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ɗan waɗannan abubuwa guda uku su ne ƙaddara Allah ya sani ya rubuta kuma baya fita daga cikin tsarin Allah kamar ni da kai za mu iya tsara abu amma kuma in ya tashi abu kowa zai saba wa abin da muka tsara shi akai yan uwa ka ne ko ba ka bane kai ka tsara kayanka kai kake so ya gudana a kaza amma kuma sai kaga an samu matsala tsarin Allah ba haka yake ba wannan abubuwan da na gaya muku guda uku Allah madaukakin sarki ya tattare su a cikin aya daya ta cikin suratul hajj Allah subhanahu wataala ya ce alam ta'lam أن الله يعلم ما في السماوات والأرض سيتي إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله تشم بكسني با يا رسول الله الله من أكتين سركي يا سن أبن دكي تكين سمي كما يد سن أبن دكي تكين قصي غباء با وان أبن دكي بويا أغريش تك الله يسنسو كاغا إلمي كينا سي الله تي إن ذلك في كتاب hakan kuma yana cikin littafi a rubuce a lauhil mafus kitabun maknunun kenan tsararren littafin nan lauhil mafus inna zalika ala Allah yasir hakan kuma mai sauki ne tafiyar da shi da gudanar da shi yadda Allah madaukakin sarki ya tsara mai sauki ne a wajen Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwa guda uku yan uwa an ka fahimce su da kyau ka fahimci kaddara hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim alaihi rahmatullah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla khalqi samawati wal ard ko kuma qabla khalqi al-khalaiq bi 50 alf sana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara ƙaddara maƙadir al-khala'iq ya riga ya tsara yadda halittu za su kasance duka tun kafin a halicci sammai da ƙasai da duniya da shekara dubu hamsin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim kafin shekara dubu hamsin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kafin halitta duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara komai dukka ya riga ya tsara za a rayu a zamani kaza za a rayu a ƙarni kaza kai kanka za a haife ka a shekara kaza za ka rayu ƙargudan shekara kaza za ka samu kaza za ka yi aure a lokaci kaza za ka auri wance za ka samu kasuwanci kaza duka Allah maɗaukakin sarki kafin a a san ma za a halicci duniyar da kake cikin ta da shekara dubu hamsin Allah ya tsara wannan Allah ya riga ya tsara wannan sannan Allah maɗaukakin sarki kuma duka ya rubuta shi hadisin da ashabu sunan suka fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce awalu ma khalaqa Allah alqalama farkon abin da Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta a cikin halittunsa gaba ɗaya shine alƙalami dukkanin halittun Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala ya fara halitta alƙalami ne na farko a cikin halittu kaga wannan ya ci karo da wata magana da wasu suke faɗa cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi Allah ya fara halitta ina fata an fahimta wannan kuskure ne wannan kuskure ne wani hadisi ne batili ba ma kwata kwata ba shi da isnadi hadisi isnadi ma ba shi da shi wai awwalu ma khalaqa rabbuka awwalu ma khalaqa rabbuka nura nura nabika ya jabir ina ji lafazin hadisin haka yake wai farkon abin da Ubangijinka ya fara halitta shine hasken annabinka ya jabir. Profesa Ahmad Murtada, hafizahullahu ta'ala na jami'ar Bayero, ya yi littafi, ɗan ƙarami ne haka gaba ɗaya ya ɗauki hadisin ya dirasarsa. Hadisin iya shi kaɗai ya ɗauka ya dirasarsa, ya fitar da hanyoyinsa gaba ɗaya duk inda aka je aka shigar da hadisin sai da ya je ya zaƙulo shi. ya tabbatar da hadisin bashi da isnadi ma gaba ɗaya ya yi ƙoƙari wannan binciken da ya sosai da sosai littafi ne ɗan ƙarfi in ka samu in kana da himma cikin kwana biyu za ka iya karance shi gaba ɗaya saboda abin da ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon abin da Allah madaukakin sarki ya fara samarwa ya halitta shine alƙalami sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da alƙalami uktub yi rubutu faƙala sai wani alƙalami ya ce ba aktubu mai zan rubuta sai Allah subhanahu wata'ala ce uktub ma huwa ka'inu rubuta duk abin da zai kasance umarnin Allah ne kawai dama shi al'amarin sa inda ma'amuru idza arada shay'an ay yaqulu lahu me kun fa yakun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fajara ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alƙalami kawai sai ya rinka rubutu duk abin da kasan zai faru tun daga lokacin har zuwa ƙarshen duniya sai da alƙalami ya rubuta a lokacin duka saboda ƴan uwa yanzu duk abin da zai faru wannan abin da alƙalami ya rubuta da umarnin Allah shine kawai ke gudana an riga an gama tsara komai ina fata an fahimta an riga an gama tsara komai suwa za su shiga aljanna suwa za su shiga wuta Allah ya sa mu a cikin aljanna suwa za su yi kuɗi suwa za su yi talauci suwa za su yi mulki duk an riga an gama tsarawa yanzu kawai abin gudana yake tafiya yake sauraka kaddara ta riga ta gama komai da komai sai dai wannan bayanan da muke suna da kyau kamar mu shiga cikin babin dan baka baka fahimci babin kaddara na ɗaya daga cikin abin da mutane da yawa suka halaka a kansu akwai dangi guda biyu ko firak guda biyu da suka halaka a abin da ya shafi kaddara akwai firqatul jabariya akwai firqatul qadariya yan uwan fahimta da kyau firqa ta jabariya su su ne suke cewa duk abin da kaga mutum yayi ko menene yayi a duniya to shi dan adam din ba shi da zabi haka Allah ya ga dama dole sai kai ko kana so ko baka so an gane in ka sha giya haka Allah ya tsara idan mutum yayi zina haka Allah ya tsara idan ya laifi haka Allah ya tsara idan ya zo masallaci haka Allah ya tsara jabariya kenan kai baka da wani zabi baka da kudura baka da irada an fahimta to kun ga sun halaka babin kaddara kenan yan kadariya su kuma suka ce a'a ai al'amru unufun mutum a Allah madaukakin sarki ba shi da ta cewa akan kaddara komai ga kake yi da kanka kun ga kishiyoyin waɗancan laifin duk abin da ka yi kawai Allah ba shi da cewa a kansa Allah kawai ya san abubuwa ne a jimlace amma tafasil na abubuwa kai ne zaka yi wa kanka da kanka saboda ka duk abin da kai ruwanka ne babu ruwan Allah a ciki to dukkaninsu sun bauɗe gaba ɗayansu su kadariya suna ɗaya daga cikin firak na bidoyi da suka fara bayyana a cikin tarihin addinin musulunci dan su sun bayyana ne tun a lokacin sahabbai a lokacin sa sahabi Abdullahi dan Umar Allah kara masa yarda akwai wani mutum mai suna Ma'badul Juhani yana ɗaya daga cikin wanda suka fara insha'in wannan muguwar aqidan ta cewa kaddara kowanne mutum shi yake rubuta kansa tasa eh ba ruwan Allah a cikin abin da ya shafi aikinka Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda aka zo aka ga masa cewa a garin Kufa a Iraki an samu wasu mutane suna cewa Allah ba shi da ruwa a cikin aikin bawa mutum shi yake aiki da kansa Abdullahi dan Umar ke cewa waɗannan mutane ko suna da aiki na alkhairi da ya kai girman dutse yace wallahi ba su da koda ƙwayar gashi a cikin addinin musulunci kafirai ne yace kuma ku gaya musu na barranta daga gare su shine sai kawo musu wannan hadisi na cikin me wannan hadisi na cikin arba'un hadisi na biyu hadisin sayyidina Umar hadisin sayyidina Umar na cikin arba'un hadisi bayna ma nahanu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadu sha'ri ko yawa wannan hadisi to kun ga a cikin hadisin akwai imani akwai shika abin nan rukunin imani guda shida ko to sai kawo musu wannan dalilin kawo wannan hadisin kenan dalilin kawo wannan hadisin kenan saboda haka waɗannan guda biyun dukkanin su sun bata yadda Allah madaukakin sarki yake so ka mu'amalance shi shine Allah madaukakin sarki shi ya halicce kuma ya halicci ayyukanka wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku ya halicci aikin da kuke yi sai dai aikin da kake yi Allah madaukakin sarki ya baka iko da dama da ikhtiyari wanda zaka gane abu mai kyau da mara kyau ka aikata shi haka ne yanzu bari baku misali jabariya da suke cewa dan adam ba shi da zabi akan kaddara komai haka Allah ya ga dama su ne irinsu ne masu cewa a lausha Allahu ma a sharakna nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay suka ce ai wannan kafircin ma da kuka ga mana haka Allah ya ga dama da mu da iyayen mu inda Allah bai ga dama da ban bi kafirci ba yanzu wannan kaga masa wace amsa zai bayar ina fata an fahimta in ka in aka tambaye ka aka ce to kafirai sun ce kafircin ma da suke haka Allah ya ga dama ya sa su sai ka ce musulmi Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani ya ce wala yarda li ibadihi al-kufra wala yarda li ibadihi al-kufra haka ne bari ba ku misali yanzu yadda suke ganin cewa idan mutum yayi zina Allah ne ya sa shi idan ya sha giya Allah ne ya sa shi to idan mutum ya je ya tsaya a tsakiyar titi inda titiri ko kuma manyan motoci suke wucewa da gudu nan ma sai ya je ya tsaya ce sai Allah ga dama zai mutu ba haka bane yanzu da ya ce misali wannan shan giyan da ya je ko zina da ya je ai haka Allah ya ga dama da Allah bai ga dama bai ba da bai ba to sai ya je ya tsaya a bakin titi inda motoci banya suke cewa tsakiyar titi ya rada hannunsa ya rufe idonsa in Allah ya ga dama zan mutum bai ga dama ba zan mutum an fahimta zai yi haka to me yasa ba zai haka ba kuma zai haka a wancan zai haka a wancan to ashe kun ga kawai taurin kai ne da inadi eh kawai kokarin kaucewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ne, amma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar ɗan adam ya bashi zaɓi. Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ya san ‘yan wuta a cikinmu, ya san ‘yan aljanna a cikinmu, amma kuma ɓoyayyen al'amari ne. Mu Allah ya ce mu'amalance shi ne da shari'arsa. An gane? Me shari'a Allah maɗaukakin sarki shi ne, Allah ya ce mu yi kaza, mu yi kaza, mu yi kaza, mu yi kaza, mu bar kaza, mu bar kaza, mu bar kaza, da wannan Allah yake so ka mu'amalance shi. ina fatan fahimta idan ka ma'abalance shi da wannan to kai abin da Allah yake so amma kasancewa wani dan aljanna ko wani dan wata babu ni ban sani ba kai baka sani ba ina fatan fahimta to da me zaka ma'abalance Allah shine da shari'arsa me Allah yake so sai kai me Allah baya so sai ka bar shi wancan kuma wanda yake dan wata wanda yake Allah Allah shi ya san shi shi ya san shi to in ka ce zaka ma'amalance Allah madaukakin sarki da kaddararsa ta da ƙaddararsa wata suke ce mata wata suke ce mata alkauniya kasantacciya to shine mutum zai fada irin wancan ramin ma'ana Allah madaukakin sarki ya tsara komai wannan komai din baka san shi ba amma Allah madaukakin sarki ya tsara shari'a wannan shari'a ita ka sani ita ka ce ka bi to idan mutum ya fahimci wannan sai mu'amalanci kaddara mu'amalar da ta dace da ita ba tare da ya karkata zuwa ga jabariya ba ba tare kuma da ya karkata zuwa ga kadariya ba Allah madaukakin sarki ya tsare mal yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lallai haƙiƙa mun halicci dukkanin komai da kaddararsa Allah subhanahu wata'ala ce mun halicci komai da kaddararsa mun tsara masa rayuwarsa tun yana cikin mahaifiyarsa tun ma kafin a haife shi Allah ya riga ya tsara masa komai tafiya yake akan layin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara masa shine kaddarar tasa ba wa iya dan adam ba komai haka Allah ya halicce shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran Allah ya halicci komai da komai ya kuma tsara masa rayuwarsa tsarawa ya kuma iyakance masa tsarin rayuwarsa iyakancewa qala ibn al-jawzi fi tafsirihi bala abdurrahman ibn al-jawzi alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sai yake cewa fi sababi nuzulihi fi sababi nuzuliha qawlani sababin saukar wannan ayat ta inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar yace akwai maganganun malamai guda biyu da suka yi a cikin littafin sa mai suna Zadul Masir ahaduhuma ta farko ita ce anna mushriki makkata ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika mushrikan makka sun zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yukhasimunahu fil qadri suna musu da jayayya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan kaddara kan ba su yadda da abin da annabi kawo na kaddara ba fa nazalat hadhihi ayatu sai wannan ayat ta sauka dan ta yi musu raddi ta kuma goyi bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan abin da yake kiransu gare shi na me na kaddara wan farada bi ikhrajihi muslim malice wannan asar imam muslim ya kaɗaita da fitar da shi wa rawa abu umama ta anna hadhihi al-ayata fil qadariyya abu umama an rawaito wata ruwaya daga gare shi da take cewa wannan ayar fa ta sauka ne akan qadariyya sai dai kuma wannan zance ne mai rauni saboda su qadariyya ba su ma bayyana ba sai bayan an gama saukar da alqur'ani ina fata an gane ƙadariya sun bayyana ne a lokacin su abdullahi ɗan umar ɗan khattabi Allah ƙara masa yarda khawarij khawarij su ne firka ta farko da suka fara bayyana a cikin addinin musulunci khawarij bayan khawarijawa sai ƙadariya sannan sai shi'a waɗannan su ne firƙoƙi da suka sauka daga kan layi suka sauka daga koyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe suka fara bayyana tun a farkon musulunci wannan da na gama guda uku na dukkanin sun bayyana tun a lokacin sabai su khawarij ma sun bayyana tun a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wancan mutumin shugaban sa Dhul Khuwaisira wanda yawa annabi gyara yace da annabi ji tsoron Allah annabi ya raba dukiya cewa annabi ji tsoron Allah yace ba ai adalci ba wai raban da annabi ba ba adalci annabi ji tsoron Allah annabi ya ce tir da kai yanzu ni annabi in ji tsoron Allah ba waje ji tsoron Allah ya ce waɗanda suke wanda yake sama ya amince min amma kai da kake ƙasa baka amince min ba to shine annabi ya ce wannan tsatsansu daga cikin tsatsansu za a samu wasu mutane za su bayyana masu kaza annabi ya faɗi siffofinsu su ne su ne khawarij to kun ga ubansu gaba ɗaya ya bayyana cikin lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su fito sun yi ƙarfi ba sai lokacin rigimar Muawiya da Aliyu ibn Abi Talib Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya lokacin da aka yi siffin da wani lokaci suka fito sai suka shiga cikin tawagar sayyidina ali suka shiga cikin tawagar sayyidina ali aka yaƙi tawagar sayyidina ma'auya da su da suka ga za a yi sulhu kuma sai suka balle da suka ga za a yi sulhu tsakanin sayyidina ali da ma'auya kuma sai suka balle su ma sai da sayyidina ali ya yaƙe su a yaƙin da ake ce masa naharawan wanda sayyidina ali je ya yaki su khawarij din kafin ya yake sai dai tura masa abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda Allah ramma ya je daga cikin sai da ya ribato kusan mutum 20 yayi musu wa'azi da aya alqur'ani a lokacin ya fito da wajen mutum nawa daga cikin su suka tuba sauran suka ce ba su tuba sayyidina ali ya yake su to khawarijawa su ba su lastin a duniya ba gaskiya saboda su zafin su yayi yawa su khawarijawa idan yanzu duk sabo a wajen su kawai kafirci ne ina fata in kai ƙarya ka zama kafiri yanzu ba kawar zai zo tare da kai kana gulma to ba ka zama arni kuma su idan sun zantar maka da hukuncin arnan ta kashe ka za a yi kawai to kaga mutane za su zauna su ta kashe su ne to shi sa su firkar su bata yi bata yi nisa sosai da sosai ba eh sai dai waɗanda suka zo suka ɗan ɗauki wasu abu daga cikin rigar su suka sa su ne mu'tazila dadare suna da bambance-bambance a gurare da dama amma suna da kamanceceniya wajen aƙidarsu da su da khawarij to bayan khawarijawa sai kadariya waɗanda muke bayani akan sai suka bullo su kuma sune suke kore wa Allah kaddara suke wa Allah fashin kaddara Allah ba shi da komai komai kai kawai kai kaga dama ba ruwan Allah Allah ya ce shi ya halicci aikinka amma sun ce a'a aikinka kai kake yin kayanka to sun ma malamai da yawa daga cikin malaman addinin musulunci su ma sun kafarta su to sai firka ta uku ita ce shi'a ita kuma da ta fito daga baya su sun fito ne ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin saba al-yahudi wani bai yahude da ya shiga addinin musulunci don yawa addinin musulunci zagon ƙasa ya yi ta shiga da fice yana tattara mutane don a goyi bayan sayyidina ali wanda da ƙarshe ma ya ce sayyidina ali allah ne ya allantar da sayyidina ali sayyidina ali ya sa dukkanin wanda ya yarda da irin aƙidarsa aka kamo su ya hura wuta ya rinka sa su a ciki sayyidina ali da kansa daga baya gudu yaman ya je can kuma ya ci gaba da mobilizing ɗin mutane a can wanda wannan mutumi da kuke da kuke ji shine kuma yayi sanadiyar da aka shi sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yarda shi yayi sanadiyar da aka shi sayyidina Usman shi ya rinka shige yana fice yana zuga mutane akan sayyidina Usman har ya zuga larabawan ƙauye da wasu wawaye da basan abin da suke ba suka shigo garin Madina suka zo suka kashe sayyidina Usman daga baya kuma ya koma wajen sayyidina Ali a matsayin wanda yake goyon bayansa ya juye daga goyon baya ya allantar da shi ya mai da shi Allah sai na alibi zai yadda da wannan ba shine gudu yaman waɗannan firatun da su ne na farko da suka fara bayyana a cikin addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki mana tsari da su gaba ɗaya malai ce wal qawlu thani zance na biyu daga cikin zantuttukan da malamai suka kawo wajen sababin nuzul na wannan ayar anna asqafa najran wani mutum ne da ake ce masa asqaf dan kabilan najran ne sunansa na gaskiya shine abu haritha ibn alqama yana ɗaya daga cikin kabilan najran kusan najran a lokacin kiristoci ne akwai wafdu najran da suka zo wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a shekara ta tara ne ina ji ko ta goma suka zo za su yi jayayya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan musulunci su kiristoci ne wanda akan su ne ayar mubahala ta sauka ayar mubahala ta cikin sura Ali Imran fada wa abna ana wa abnaakum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'anatallahi 'alal kadhibina akan su wannan ayar ta sauka akan su ta sauka to shi wannan shine jagoran su shine shugaban su ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce ya muhammad ya annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta zu'umu annal ma'asi bi qadari wa laysa kadhalika kana rai cewa laifi da saban Allah da mutum yake shi ma duk a cikin kaddara duk an an kaddara masa zai yace kuma ba haka bane ya musawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce da shi antum khusama'ullahi wato ku kun zamto masu jayayya da Allah ko ku ne masu fito na fito da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta fa nazalat hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar hakika komai mun halicce shi da kaddara sai Allah maɗaukakin sarki ya gaskata manzansa sallallahu alaihi wasallam aka ƙaryata wannan mutumi a lokacin wanda daga baya a suka janye daga wannan mubahala din lokacin da annabi ya ce to a zo a yi mubahala mubahala shine shine taron alatsi ne annabi zai zo da ‘ya'yansa da matansa da shi kansa su ma su zo da nasu sai a yi taron a alatsi ne dukkanin wanda yake akan ƙarya Allah ya tsine masa albarka ai kaji ƙarshe Allah ce fanaja Allah anatallahi mai alal kadhibin to ita mu ba Allah kuma ka'ida ta shine duk wanda adda sun sake sun yi wallahi mutum ɗaya daga cikinsu bai kuma ba duk annan za su mutu to da yake sun karanta littafi sun gani ɗaya daga cikinsu ya ce kai wannan kuskure ne in kuka yi wannan wallahi kashin ku ya bushe to sai suka yi shawara suka zo suka ba annaba hakuri suka ce abin da za a yi sun yadda sun bi amma dai ba su karɓa addinin musulunci ba annabi ya tura musu wani wanda ya amince da shi ya bi su su je a ba da jizya su kawo annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai annabi ya ce tabbas hakika zan tura muku amintacce to kaga annabi ya ce zai tura amintacce waye ba zai so annabi ya nuna shi a matsayin amintacce ba sai da umar yake cewa ban taba san shugabanci ba sai a lokacin sai na ringa daga kai dan annabi ya ce zo ya umar a tura ka annabi ya hanga hanga ya ce ina abu ubaida amir ibn al-jarrah annabi ya ce kabi su gaje karbo shine ake ce masa aminu hadhihi al-umma eh amintaccen annabi ne ya nada shi ya bashi wannan title amintaccen wannan al'umma annabi ya ce kabi su gaje ka karbo saboda haka aka bi su aka je aka karbo to wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne akan su innal mujrimina fi dalalin wa su'ur Allah madaukakin sarki ce lallai mujrimai suna cikin bata wa su'ur da azaba da wahala shine as-su'ur al-mashaqqa wal azab yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhim ranar da ake danna su a cikin wutar jahannama ala wujuhim akan fusafun su dhuqu massa saqar ana gaya musu litawbihi dan a wulakanta su a kaskantar da su sai a ce musu dhuqu massa saqar ku ɗanɗani shafar wutar saqar ku ɗanɗani ɗaci da azaba na wutar saƙa sannan sai Allah ya ƙara da inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lallai komai da komai mun halicce shi ne da qaddara subhanahu wata'ala wa rawa umar ibn al-khattab an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala sayyidina umar dan khattabi Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annabi ya ce idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina idan Allah madaukakin sarki ya tattara na farko da na ƙarshe halittun farko da halittun ƙarshe gaba ɗaya amara munadiyan fanada nida'an yasma'uhu al-awwaluna wal akhiruna Allah zai umarni wani mai shela wani mai kira yayi kira da kiran da na farko da na ƙarshe kowa sai ya ji wannan kiran kowa sai wannan kiran ya ratsa kunnensa ya ji me zai ce aina khasma'ullahi ina masu fito na fito ina masu jayayya da Allah ina wanda suke husuma da Allah akan kaddara a duniya fataqumul qadariyatu sai qadariya su tashi sai su miƙe da su ake kenan fayumaru bihim sai a yi umarni da su ilan nari a tafi da su zuwa wutar jahannama wannan hadisi yan uwa isnadinsa bai inganta ba ibn abi asim ya fitar da shi imamu tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam al-awsat nasa malam albani ya dha'afa shi a cikin zilalul janna saboda haka wannan hadisi bai inganta ba يقول الله تعالى سي الله مدوكين سركي يتي ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر كدندن شافر وتسقر للي كومي من هل تيش قدر وإنما قيل لهم سما ليتي أي أبن ديسا أكي كيرنس أكتي مسو خسماء الله ما سوه سوما دا الله ما سبتونا بتو دا الله لأنهم يخاسمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليها كاجبا saboda sun kasance suna cewa wai su a irin nasu hasashen da irin nasu hangen la ya juzo bai halatta ba an yi ƙaddir Allah an yi ƙaddir al-ma'asiyata wai Allah ya ƙaddara sabo wa bawa alal abdi akan bawa thumma yu'adhibuhu alaiha kuma Allah ya dawo ya masa azaba suka ce wannan babu adalci suna jingina wa Allah maɗaukakin sarki zalunci suka ce in muka ce yanzu misali idan muka ce mutum ya je ya yi laifi sai muka ce akwai ƙaddara a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya sani shi ya ƙaddara to sai ya kasance kamar Allah ya yi zalunci kenan in ji su saboda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ya laifi kuma ya zabtar da shi suka ce to Allah ya yi zalunci to amma abin da suka kasa fahimta shine kamar yadda na faɗa a baya Allah subhanahu wataala da ya halicci bayi sai sanya wa kowa irada da kudura ya ba shi ikon tantance mai kyau da mara kyau aka baka ikhtiyari zabi haka ne imma shakiran wa imma kafura ko dai ka gode ko kuma ka kafirce Allah ya baka wannan zaɓin saboda ka sai Allah maɗaukakin sarki ya turo maka manzanni da annabawa sai sauka maka littafi sai aka karantar da kai abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba to duk abin da mutum ya tafi zuwa gare shi wannan irada su ce ta kai shi shi sa dan adam da aljani su kadai aka ba wannan shi sa aka aka aka dora musu takalifanci aka dora musu shari'a dabba babu takalifanci akan ta me yasa saboda ba ta da irin wannan ina fata an fahimta saboda haka haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya ba kowa zabi ya ba kowa ikon tantance abin da yake mai kyau da mara kyau dan idan kai mai kyau Allah ya baka lada idan kai abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya kama ka akan sa bala yace warawa hisham ibn hasan hassan an al-hasan qala an rawaito hisham ya rawaito ibn hassan daga Hassan ya ce, Wallahi, lau anna qadariyan sama hatta ya sira kaljabal, ce inda a ce za a samu wani mai bin ƙadariya shi ne ƙadariyan, a same shi sama ya ta azumi mai ibada hatta ya sira kaljabal, har sai azumin nasa saboda yawa ya kai tamkar dutse. saboda yawa da girma sun masalla sannan ya ta salla hatta ya sira kalwatri har sai ya kasance kamar wata igiya mai ƙarfi saboda ƙarfin ibadar tasa ta salla ya ce lakabbahu Allahu ala wajihi fi saƙar duk wannan ibadar tasa da duk wannan azumin nasa da sallar tasa da Allah sai ya kifa fuskarsa shine kabba kifa fuskarsa fi saƙar a cikin wutar saƙar mai dalili saboda arne ne kuma Allah baya karɓar aikin arne duk wanda bai imani da kaddara ba ba musulmi bane ka'ida kuma shi kafiri duk wanda yake kafiri da sallarsa da azuminsa da komai nasa rusassu ne eh Allah baya kaunar su baya san su wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب aikin wanda ya kafarci haka yake babban abin da yake a tubali foundation da aiki yake zama aka yan uwa shine tauhidi ina fata an gane duk mutumin da bashi da tauhidi to aikinsa yana gina shi ne akan tubalin toka duk mutumin da bashi da tauhidi kai ko da a cikin mu musulmi da muke kirarin musulunci idan mutum yana yin aikin da yake akwai kafirci a cikinsa yanzu bari baku misali kamar boka da yake bokanci kaga boka duk sallar da zai wani wani bokan ma fa limami ne fa ungosu boka ne amma shi yake limanci kaga duk sallar da zai yi da azumin da zai yi da sadakar da zai yi da komai da zai yi gini yake akan tubalin toka sai ya je wa Allah madaukakin sarki sai gaba shi da komai komai ba shi da shi mai dalili saboda abin da ake dora aikin nasa a kai shi ba shi da shi shi ne imani imani to shi ma wannan abin da zai faru da shi kenan thumma qila lahu dhuq massa saqar sannan za a ce da shi ɗanɗani shafar wutar saƙar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلم يبتد حديثي أتكين إن قاتت اللتاب دقى صحابي عبد الله عمر ألا كان مسير دا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي إذا دا أمنتي سأرة تبتا أغريش ياتي كل شيء بقدر حتى العجز وال والكسل abdullahi dan umar allah ƙara masa yarda yake cewa komai da ka gani bi qadar a Allah ya tsara shi ya tafi yadda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi tun kama halitta halittu gaba ɗaya sai ce hatta al'ajas hatta ragwanta da gajiyawa wal kasal da kasala ita ma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta ta ya tsara ta yanzu misali kafirci Allah maɗaukakin sarki shi ya kaddara kafirci zai faru amma Allah ba ya san kafirci haka ne ƙarya da saban Allah da annabimanci duk Allah ya kaddara zai fara ma Allah baya san su haka irin ɗabi'u su ma na gajiyawa da ragwanta duk Allah ya kaddara zai faru amma Allah baya san su kuma kai a matsayin ka na wanda baka san abin da yake gaba ba sai ka kokari didi za ka kauce musu duk abin da aka ce Allah ba shi sai ka kokari ka kauce masa wannan hadisi ya Imam al-Bukhari ya fitar da shi amma a cikin littafin sa khalq af'alul ibad ba a cikin sahih nasa ba sannan imam muslim ma ya fitar da shi fa qala ibn abbas abdullah dan abbas Allah kara masa yarda yace kullu shay'in khalaqnahu bi qadar lalle komai mun halicce shi da kaddara maktubun fil lawhil mahfuz an riga an rubuta shi a wannan allo abin kiyayewa kamar yadda muka yi bayani a hadisin baya qabla wuqu'ihi kafin faruwar al'amarin wannan ita ce kaddarar dama Allah madaukakin sarki ya san shi kuma ya rubuta sannan yana tafiya yana faruwa kamar yadda Allah ya tsara shi qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna lalle Allah madaukakin sarki shi ya halice ku kuma shi ya halicci aikin da kuke aikatawa qala ibn jarir shaykhul mufassirin ibn jarir tabari Allah ya masa rama yace fiha wajhani wannan ayar da Allah ya ce wallahu khalaqakum ma ta'maluna Allah ya halicce ku ya halicci aikin da kuke yi tana da fuska guda biyu wajen fassara ita wannan ayar ahaduhuma fuska ta farko an takuna bi ma'anar masdar fa yakuna al ma'ana wallahu khalaqakum wa amalakum sai kasance ta zo da ma'anar masdar masdar wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wa ma ɗin nan sai kasance masdari ce ai abinda yadda ma'ana za ta kasance shine wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku wa amalakum kuma shi ya halicci aikin ku fassara ta farko kenan wa thani fassara ta biyu an takuna bi ma'anar ladhi sai kasance ma ɗin nan tana ɗaukar ma'anar allazi dama ma tana zuwa masdariya tana zuwa kuma bi ma'ana ismul mausul ma'ana allazi kenan duk tana zuwa a larabci don ka ɗauke ta a matsayin allabi fa ya kunul ma'ana sai ma'anar ta kasance wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku wa khalaqal ladhi ta'malunahu bi aydikum kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa kuke sana'antawa da hannunku min al asnami na gumaka gumaka da suke kekkerawa suke sassakawa Allah madaukakin sarki ya halicci wannan abin da suke yin gumakan da su dan suna gumaka ne ko dai daga dutse ko daga ice ko daga yunku wannan duk halitta ware ne duk halitta Allah ne to duka gaba da Allah madaukakin sarki ya lice su qala cha fi hadha al-ayati dalilun ala anna af'al al-ibadi makhluqatun wallahu a'lam a cikin wannan ayar zaka fahimci cewa lallai akwai dalili da yake nuna cewa Allah madaukakin sarki a ayyuk shi ya halicci ayyukan bayi kamar yadda ya faɗa a cikin wannan ayar wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna dukkanin aikin da za ka yi Allah ne ya halice shi sai ya baka dama sannan ka yi shi mala ce wallahu a'lamu Allah madaukakin sarki shine mafi sani kuma na gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah kai mu sai mu dora daga wa qala Allah ta'ala mu ji kuma abinda malam zai dora akai abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuban harshe da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله